إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci a mai albarka na ma'aifinmu da aka fi sani da masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rumfin bare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi akan shubuhohin makiya addini game da addinin musulunci yau muna talatin ba ɗai ga watan jumada al'akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 ashirin ga watan 12 wannan kuma shine darasinmu na 13 a cikin suratul bakara idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen sofha aya ta 112 a al'ada duk sofhakin da muka ƙare muna bijiro da su shigohi da suke a cikin sofha a wannan sofhar akwai shigohi guda uku wanda lura da karancin lokaci za mu tsaya ga bayanin shubuha guda wadda ita ce mafi mahimmanci a ciki kuma bayanin nata na da tsawo kaɗan amma za mu takaita insha Allah a shubuhar shine idan kuka lura a satin da ya gabata a cikin wannan safar Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa yana goge wasu ayoyi yana goge wani hukunci ya kuma sake ya kawo wani abinda ake ce ma annasku ma'ana goge wani hukunci bayan an fara aiki da shi sai a kawo wani sabon hukunci wanda wannan kin ya jayo makiya addini suka ce musulmai da kansu ma suna zagin allah maɗaukakin sarki suka ce gashi a alkur'ani sun ce allah bai san gaibi ba bai san abin da zai afkunan gaba ba don me yasa suka ce don gashi a alkur'ani an ce Allah yana kawo wani hukunci daga baya kuma sai ya jaye wannan hukunci suka ce in har wannan ta tabbata kenan an nuna cewa Allah bai son dama abin bai dace ba tun harko ya kawo shi ana gane da kyau ku shubha ce ko ba shubha ba ce shubha ce to dalilin wannan kuma sai aka samu suma wasu daga cikin musulmai don kokarin ganin sun kare wannan shubuhar sai suka yi kokarin su kuma kore cewa akwai irin wannan hukunce-hukuncen da aka goge sai suna fassara irin wannan ayoyin da suke irin wannan bayanin da wata fassara daban don saboda kada wannan shubuhar da tabbata to amma dai ita gaskiya gaskiya ce kuma ita gaskiya ana tabbatar da ita ne da gaskiya ba tare da ruwa-ruwa ba ya tabbata a alkur'ani mai girma ko a shari'a ta musulunci allah yakan iya sabko wata doka daga baya kuma ya sabko wani dalili ya shahi wannan dokar shi ake ce annasu kuma allah maɗaukakin sarki shi ya tabbatar da wannan da kansa a wata ayar yake cewa yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah yana goge wani hukunci da ya sabko yana kuma tabbatar da wani wannan sai ya nuna Allah da kansa shi ya tabbatar da yin haka bayan wannan kuma shi Allah maɗaukakin sarki ayyukan shi ba a kwatanta su da ayyukan 'yan adam 'yan adam su ne za su iya su sa wata doka a yau sai su ga ka wannan dokar akwai matsala sai su sake ta to shi Allah in ya kawo doka ya sake wata wai ba dan matsala bane yasa yake doke ta malamai suka ce akwai hikimomi guda hudu da yasa Allah madaukakin sarki yake kawo doka kuma sai ya goge wannan dokar daga cikin hikimomin akwai na farko al-ibtila'u jarabtawa Allah madaukakin sarki yakan iya sabkar da wata doka dan ya ga ya za ku yi da wannan dokar daga baya in ya ga yadda kuka yi sai kuma ya doke wannan dokar za mu iya ba da misali da Allah madaukakin sarki a farkon musulunci an farlanta duk wanda ya zo wajen manzon Allah in zai tashi sai ya ashe wani abu ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa duk wanda ya zo wajen manzon duk wanda ya zo majalisi kamin ya tashi sai ya aza wani abu to shi kuma kasan inna shaytana ash-shaytanu ya'murukum bil faqri ko in kenan shaytan yana umurtar ku da yake da suna da darewa to sai aka samu su don saboda riwar kada su bada ba su ba su yawan zuwa sai can ba a rasa ba sai yan aljihu ya yi nauyi sosai ta yadda ko an bada ba matsala sannan sai a zo a majalisi tukun ga Allah ya sa wannan dokar ne don ya jarabta su ya gani daga baya kuma sai aka hidda wannan dokar haka kuma a irin wannan Allah yana yin shi limura'ati masalihil ibad don kulawa da maslaha ta mutane domin akwai dokar da a wani wuri in aka sa ta za ta yi daidai a wani wuri ba ta za ta yi daidai ba akwai hukuncin da ya aka sa shi ga wani zai yi daidai da shi amma ga wani ba zai yi daidai da shi ba to haka Allah madaukakin sarki yana kula da halayen mutane a wajen dora doka misali idan muka doki lokacin da aka farlanta azumi an farlanta da ka kwanta kwana to shikenan ba za ka ƙara cin komai ba misali a ce an sha ruwa ana sallar isha'i sai ka kwanta to kwanan nan da ka yi shikenan kai da suhur da a ce za ka tashi karfe uku na dare baka da incin ka ci mai ka ci komai aka za ka miƙe da azumi to allah maɗaukakin sarki don saboda lura da halayen mutane akwai wanda suna da rauni a wajen haƙurin yunwa akwai wanda suna kaza sai allah ya cire wannan dokar duka wannan misali na mura'atul masalih ko mura'atu masalihin ibad haka kuma Allah madaukakin sarki yana canza doka ya sako wata ya doke wata li iradatil khairi bil umma dan saboda son alkhairi ga al'umma akwai misalai da yawa na dokokin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta kuma ya doke su babban misali shine a a farko farkon musulunci haka lokacin da aka farlanta azumi daddare ba ka da incin ka saru da iyalinka to shi ma kun ga ba karamin hatsari ba ne to don saboda son alkhairi ga al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa wannan aka aka halatta ma mutum ya mu'amalanci iyalinsa a wannan lokacin akwai misalai da dama na irin wannan bayan wannan kuma akwai tadarrujut tashri' Allah yana canza hukunci lokaci zuwa lokaci don saboda bi daki-daki a wajen shari'a misali lokacin da ake madina ake makka ba a shara'anta kiran sallah ba don me yasa don a lokacin sallan ma da koyi ake yin ta balantana me balantana kiran sallah wanda a hili ake yin sa to kun ga don saboda bi daki-daki bi mataki-mataki a wajen shari'a sai kasance a can ba a shara'anta kiran sallah ba amma a nan sai aka bi sai aka shar'anta shi haka a farko sallah ta farilla kowace raka'a biyu biyu ce amma daga baya da musuluncin ya ratsa mutane sai aka mi sai aka sa wasu raka'a hudu wata kuma raka'a uku dan mi dan saboda bi daki daki wannan kenan sune hikimomi kadan daga cikin hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki yakan iya shar'anta wani abu kuma sannan ya goge sai ya canza sa da wani bayan haka shi a canza hukunci annashu ma'ana canza hukunci wanda yake a da a kawo sabo ba addinin musulunci kawai ya tabbata ba hata shari'o'i wanda suka gabata an samu irin wannan misali a shari'o'in da suka gabata ya halatta mutum ya auri yar uwarsa ka auri kanwarka wanda kuke uwa ɗai uba ɗai ko wanda kuke uba ɗai a shari'o'in da suka gabata ya halatta amma kuma a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam a shari'ar annabi Musa sai aka me sai aka shahe wannan to kina wannan sai ya nuna ba shari'a musulunci kawai ta zo da irin wannan ba a aza doka a goge ta a kawo wata a tashar da suka gabata sun yi wannan kenan inda har za su sukan musulunci don saboda wannan ne to sai su soki su ma addinansu ko wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam za mu tashi yin uwa aya ta 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء بالله من الشيطان الرجيم نعم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نعم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يكتوى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء كما يهودا وسكتي أين ساروا باسا أكن كومين الديني معنى الدين سبا كومي بني كوي كرياتي تشرمي وقالت النصارى هكا سوما نصارو سكتي ليست اليهود على شيء نصارو سوما با أكن كومي سكي بنا الديني كرياتي كوي تشرمي wa hum yatluna alkitab alhali kowannen su yana karatun littafi ma'ana kowannen su da littafi da yake karatu kuma kowannen su yana da littafin nashi daga wa yake daga wajen Allah yake sai Allah yake kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne wa'inda la ya'lamuna ba su da ilimi suka ce mithla qawlihim irin maganar su malamai suka ce alladhina la ya'lamuna huna mushriku quraish su ne mushirkan ƙuraishawa Allah ya ce haka su ma suka ce irin maganar da suka faɗi ma'ana yahudawa suka ce nasaru addinin su ƙarya ne su ma nasaru suka ce addinin yahudawa ƙarya ne to sai aka samu na uku su ma kil su ma mushrike masu botar gumaka suka ce da nasarun da yahudawan duka su ma akan ƙarya suke ana gane da kyau ko ai in ƙaryatawa ne kowa ya iya ko Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah to Allah shi zai hukunci a tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance sun samu sabani akai ɗan magana suka ce gobara daga kogi maganin ta Allah ko ma'ana wannan rikicin ba wanda zai raba shi in bawa ba in ba Allah tunda kowa yana iya ce addini shine gaskiya to amma mai addini shi zai iya mi ya raba gardama shi yasa Allah ya ce Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama game da sabanin da suka samu ya zo a cikin tafsirin ibn kathir riwaya daga ibn abbas akan cewa dalilin sabkar wannan ayar shine yahudawan eh, nasarun garin najiran sun zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai aka yi daidai su ma ga yahudawa su ma sun zo fatanaza'u sai suka yi gardama a tsakaninsu sai ɗaya daga cikinsu ya ce ma antum ala shay'in ana gane da kyau ko ɗaya daga cikin nasaru ya ce ku ba akan komai kuke ba addinin naku ƙarya ne wajahada nubuwata musa wa kafara bit taura ya ce musa ma ƙarya ne ba annabi ba ne haka kuma ya ƙaryata littafin suna at taura nasarun na faɗin haka su ma yahudawan suka ƙaryata nasu to daɗa sai rigima ta kabre shi Allah madaukin sarki ya safkar da wannan ayar dan ya raba musu gardama da cewa wanda zai raba musu gardama shine Allah domin shi ke da addini kuma raba gardamar in ta kasa tabbatuwa a nan duniya to ai akwai ina akwai ranar kin dillanci ko ranar lahira wannan shine kenan malami Allah ya ce gaba ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي
jazakumullahu khairan Allah madaukin sarki ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi wa ya kai zaluncin wanda ya hana masallatan Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunansa a ciki wa sa'afi kharabiha kuma yayi kai kawo a wajen rusa su wannan shi ake cema al-istifhamu at-tawbihi ma'ana tambaya ce ta nuna aibi na abin da suka yi ba tambaya bace wadda ake so su ba da amsa ya tabbata a cikin tafsirul imam tabari riwaya daga ibnu jarir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa wannan ayar ta sabka ne akan qurayshawan makka da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga a harami wajen yin umara ma'ana yomul hudaybiyya da suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga masallaci domin sarki sauke farali na umara to shine sai Allah madaukakin sarki ya safkar da wannan ayar dan ya nuna aibin abin da suka yi Allah ya ce babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya hana a ambaci sunan Allah a masallatai na Allah madaukakin sarki wannan ayar ko da yake ta sabka ne akan mushrikai kuma ta sabka ne akan hanawa ta gaba ɗai amma ta shahi hatta ana a cikin masallaci ana sallah ka sanya salula tana ƙara ka hana mutane natsuwa ko kuma ana cikin masallaci ana karatun Kur'ani kuna hira kuna hana wa mutane natsuwa domin mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmu idan mutum ya haka to wannan ayar za ta shahe sa domin ya hana ma mutane natsuwa a wajen me a wajen ibadarsu shi yasa a kwanaki mun rubuta hudu ba wadda take mai taken salbiyatul jawwala wa ijabiyatuha ma'ana sharrin salula da kuma alkhairin ta daga cikin sharrin ta muka ce shine ka zo masallaci da salula baka kashe wayar ba ana sallah a kira ka ko kuma akwai wanda ba kiran shi aka yi ba shi yake zamna a cikin masallacin ya kunna waya tana kara ko yana kallon wani abu sauti na tashi ya hana mutane nutsuwa wannan ba karamin laifi bane yana da kyau jama'a yi kokari a kiyaye wannan kenan yana daga cikin zalunci mai girma ka hana ma mutane natsuwa a cikin sallar su yi dalilin rishin natsuwar mutane a cikin sallah to abin da zai yi wannan girma shine a ce dalilin ka mutane sun ki zuwa masallaci ko kuma ka hana a zo masallacin kamar yadda su Qurayshawa suka yi wanda akan su ayat ta sabka sai Allah ya ce ulaika wa'annan wa'anda suke hana ambatar suna Allah a masallaci na Allah ma kana lahum an yadkhuluha bai kamace su ba masu shiga wannan masallatan illa khaifina face suna masu tsoro kuma haka ko ta tabbata da aka yi fathu makka aka kore su daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance babu mai shiga masallaci sai wanda yake musulmi wanda yazo zai ibada ta musulunci Allah ya ce lahum fi dunya khizyun suna da a duniya kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba wadda take mai girma wannan kaskancin na duniya shine a lokacin da aka yi fato makka suna ji suna gani amma ba su da ikon su shiga a masallacin harami su yi shirkar su wannan shine kaskanci a ce da gidanka an hana maka an hana maka shakat da gidanka an hana maka hitowa ga shakata a hili ai babu gaskancin da yake wannan ko shine ma'anar lahum khizyun lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim shi kuma wannan bayan mutuwar su azabar da za su isko domin wanda ya mutu akan shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi قد حرم الله عليه الجنة ina makomarsa
ومأواه النار ومأواه- وما هم wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir ko haka ne ko na'am wa malil zalimin min ansar na'am jazakumullahu khairan kina a takeice azabar da aka ce suna da a lahira shine kasancewar sun mutu akan shirka wanda ku ya mutu akan shirka Allah ya ce aljanna haramun ce a gare sa makomarsa ita ce jahannama su kuma azzalumai ba su da mataimaki me Allah ya ce a gaba
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ثم وجه الله نعم إن الله واسع عليم jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ce walillahi al-mashriqu wal maghribu kuma na Allah ne al-mashriqu mahutar rana wal maghribu da kuma mahadarta fa aina ma tuwallu a duk inda kuka fuskanta wajen yin sallah fa thamma wajhullah to anan fuskar Allah take ma'ana anan yardar Allah take inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwa ne kuma masani ne ma'ana yalwatacce ne yalwarsa tana a ko'ina sannan kuma masani ne akan abin da bayu suke aikatawa a wannan ayar dalilin sabkarta kamar yadda riwaya ta zo daga imamu tirmizi da wasu daga cikin marawaita hadisi ashabu sunan riwaya daga abdullahi bin amir ya ce wannan ayar ta sabka ne a wata rana muna cikin balaguro manzo Allah ya aike mu a cikin wata sariya to sai aka yi duhun dare lokacin sallah yayi sai muka rasa ina ne alƙibla wanga yace nan ne alƙibla wanga yace nan ne alƙibla wanga yace nan ne alƙibla aka yi tagardama kuma kowa shi ya ki sabka akan ra'ayinsa ana gane da kyau ko to ba matsala kowa sai rike ra'ayinsa wanda suke ganin nan ne sai suka juya nan suka yi sallah wanda suke ganin nan ne suka juya nan suka yi sallah amma sai suka yi dubara kowanne sai sai alama inda ya fuskanta ya yi sallah don saboda in sahiya ta waye a ga mai gaskiya ko a ga kul'uwar daka to lokacin da sahiya ta waye sai ta bayyana gare su gaba ɗayansu kwasa karan mahawatacciya ne suka yi ma'ana gaba ɗayansu babu wanda ya samu alkibla ana gane da kyau ko aikin banza ne suka yi harare cikin duhu yanzu to sai aka fara to sallar za mu sakewa ko ya za a yi suka ce a'a tunda mun kusa kai madina ku bari mun zo mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suka tambayi manzon Allah sai manzon Allah ya shiru ashe ana yi ma manzon Allah wahayi ne akan wannan lamarin sai Allah ya sabkar da walillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamma dukkanin su na waye na Allah ne dan haka a cikin kuskure in kuka yi kuskure kuka kalli alqibla kuka kalli inda ba alƙilla ba kuka yi sallah to sallah ku ta yi ana gane da kyau ku anan an kawo almashriq wal maghrib ne min babi alghalaba ko kuma min babi zikri shay'i bi ahammi ma fihi dan saboda gabas da yamma sune mafi muhimmancin jihad sune muhimmancin bangarori da ke da kai a duniya ko gabas da yamma shi yasa kawo almashriq wal maghrib amma hatta ashamal da kuma aljanub ya shiga ma'ana hatta kudu da arewa su ma sun me su ma sun shiga kenan dai a takaice wannan ayar tana nuna daga cikin rahamar Allah a bisa kuskure kuka yi sallah ba alkibla ba to kuna da damar ana gane da kyau ko ba sai kun sake wannan sallar ba afallahu amma salaf wallahu ta'ala a'lam malami Allah yace a gaba وقالوا اتخذوا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون جزاكم الله خيرا الله ملوكين سركي وقالوا اتخذ الله ولدا anan kuma an koma wajen yahudawa da nasaru wa qalu kuma suka ce ittakhadha Allahu walada Allah ya riki da subhana sarki ya tabbata a gare sa wannan ita ce ma jumla li'tiradiyya ma'ana ita asali ba a cikin maganar ba ce take wa qalu ittakhadha Allahu walada suce Allah ya riki da ballahu ma fi samawati wal shine asalin maganar a a ƙarya suke yi duk abin da yake a cikin sama da ƙasa na Allah ne kullul lahu qanituna gaba ɗayan su qanituna muti'una ne ma'ana gaba ɗayan abin da yake sama da ƙasa mai biyayya ne ga Allah madaukakin sarki ma'ana bayu ne ga Allah madaukakin sarki kalima ta a yake da suna alkanut a cikin alkur'ani duk inda ta zo tana nuna atta'a ne ana gane da kyau ko yana daga cikin kulliyatu alkur'ani suka ce kullu lafzi qanuti yuradu bihi ta'a akwai inda aka ce qanitatun ana nufin ai ta'i'atun ma'ana masu biyayya ga Allah madaukakin sarki duk inda dai ka samu wannan kalimar ta ta qanut qanitatun wa kanat min alqanitina dukkanin shi dai duk inda ka samu wannan lafazin alqur'ani su ne ake cewa kulliyatul qur'an abin da ake cewa kulliyatul qur'an shine ka'ida ce wanda za a kawo idan ka haddace ta to duk inda kaga wannan abin to haka ne kullu lafzi qanutin fil qur'ani yuradu bihi ta'a duk lafazi na qanata wa mushtaqatihi ana nuhin ta'a ana nuhin biyayya a takaice wannan ayar raddi ne ƙaryata nau'in mutane guda uku ne ana gane da kyau ko na farko su ne wa nasaru ko da suka ce Allah yana da ɗa waye suka ce dan Allah isa ko وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
Mm.
لقد جئتم شيئا
ai إدا da ba ita ka kawo mana ba inda Allah ya gai bororo wakalatul yahudu وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله yawwa kaga wannan ayar a, a- a zahiri ma ta fito ko ta gai yahudawa suka ce dan Allah Allah ya rike da uzairu nasaru kuma suka ce wa annabi isa to na uku suwaye a na uku suwaye su ne mushrikai to su kuma suwa suka ce ɗiyan Allah ne almala'ika almala'ikatu banatullahi ana gani ana gani da kyau ko na'am wa ja'alu lahu min ibadihi nasaba na'am kenan shine shi shine wannan ayar take bayani sun sanya ma Allah dangantaka dangantaka ta mi ta mala'iku akan cewa mala'iku ɗiyan Allah ne kenan a takaice wannan aya ta karyata wannan ikirarin shine sai Allah ya ce ballahu ma fi samawati wal ard duk abin da suka faɗi wannan gaba ɗayansa bawa ne ga Allah madaukakin sarki shine wani mai hikima yake cewa huwallahu rabbul kauni wal huwa ar- huwallahu rabbul kauni wal kaunu abduhu fala tasalanna al abda wallahu fasalu yace Allah shine ubangiji duniya gaba ɗayanta bayu ne a gare sa don haka kada ka yi sake ka bauta ma wani ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce ni a gaba بديع السماوات والأرض na'am وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki har yanzu yana ƙara siffanta muna kan sai ce badi'us samawati wal ard ay mukhtari'us samawati wal ard shine makagi na sama da ƙasa makagi idan aka ce makagi ana nuhin babu wanda ya taba yin abun shine farkon wanda ya mi ya fara yin sa in ma an samu wanda yi irin sa to shine farkon wanda ya mi wanda yi sa balle ma ba a samu ba ko ko ka taba jin wata duniya daban wanda ba wannan ba wannan sai dai duniyar mafarki ko wannan shine kenan badi'us samawati wal ard makagin sammai da ƙasa wa idza qada amran kuma idan ya so ya hukunta wani al'amari ko ya halicci wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana ce masa ne kasance sai ya kasance kai tsaye wannan shine Allah madaukakin sarki amma a duniya ka taba jin wanda yake haka a da ya ce abu ya yi sai ya yi da kansa a, sai inda an yi wasu 'yan dabaru ko sai in rufa ido ne za a yi wannan shi ne kenan Eh, kenan allah maɗaukin sarki a nan ya karyata wanda suka ce allah yana da ɗa haka kuma ya nuna wata siffa wadda shi ke da ita wadda babu wanda ke da ita kasancewarsa sama da ƙasa gaba ɗai shi ne wanda ya halicce ta da abin da yake a cikinta kenan waɗanda ake ikirarin cewa ɗiya ne ga Allah ko kuma alloli ne su ma gaba ɗayansu halittu ne bayu ne ga Allah maɗaukakin sarki a gare su suke bauta kenan wanda ko shi ma yana da abin da yake bauta ma to ai bai cancanci a ce an rike sa ba a matsayin abin bauta sai a rike abin da shi ma yake bauta ma kin kenan sai a je kai tsaye ba tare da an yi kwana-kwana ba me Allah ya ce a gaba
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل مثل قولهم نعم تشابهت قلوبهم مم.
قد بينا الآيات لقوم يوقنون جزاكم الله خيرا Allah madaukin sarki ce wa qala alladhina la ya'lamuna kuma wa'anda suke la ya'lamuna ba su da ilimi jahilai idan kun fahimci waccan ayar ta farko su waye wa qala alladhina la ya'lamuna a yawwa mushrikun ai kun gani a yanda muka yi wa qala kadhalika qala alladhina la shi muka ce suwaye alladhina la ya'lamuna yawa su ne mushrikai abinda yasa aka ce la ya'lamuna dan su ba su da wani littafi da suka mi da suka dogara da shi amma yahuda suna da littafi nasaru suna da littafi to shine sai Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna ai wa qala almushrikuna mushrikai suka ce laula yukallimuna Allah ai da Allah ya muna magana au ta'tina aya ko kuma wata aya ta musamman wadda take nuna akwai Allah maɗaukakin sarki ta zo muna ana gane da kyau ko kenan Allah ya musu magana su shi maganarsa don su sai tabbasa akwai shi ko kuma a'a wata alama ta musamman ta zo musu wadda take nuna akwai me akwai Allah maɗaukakin sarki shine sai wani sha'a ya maida musu hikima ya maida musu magana ya ce wa fi kulli shay'in lahu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid yace ka amma ni naga shemen masu wannan tambayar suka ce ai a cikin komai Allah yana da alamar da take nuna akwai shi ana gane da kyau ko ka dibi kanka kallon kanka kawai da zaka yi zai nuna maka tabbas akwai Allah kai dai ka san ba a taba samun likitan da ya halicci irin ka ba ko ba a taba samun uwar da ta aihi irin ka ba ko ko akwai duk wanda aka haifa shi aka dai aka haifa babu irin shi ko ku bi kuka zo duniya sai ka samu kai ka hi shi da wani abu shi ya hi ka da wani abu kenan kasancewar babu wanda ya yi irin ka a duniya to ya tabbatar maka da cewa tabbas akwai wanda ya halice ka kuma ba ya da aboki shine wa shine Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko shine ma'anan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid komai da yake a duniya zai nuna maka alamar cewa lalle Allah ɗaya ne kuma akwai shi amma sai dai sai wanda yake da tunani Allah ya ce ka zalika ƙwalar ladina min ƙwabalihim mitla ƙaulihim kamar hakan can ne wa'anda suka gabace su suka faɗi irin maganar su suwa ake nuhi anan yahudawa ko mun gani a can baya ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ana gane da kyau ko shine sai Allah ya ce ai ba su ne farkon faɗin irin wannan maganar ba kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka faɗi suka faɗi irin maganar su tashabahat qulubuhum Allah ya ce zukatansu sun yi kama da juna wajen kangaranci ga Allah madaukakin sarki kad bayyana al-ayati haƙiƙa mun bayyana ayoyi liqaumin yuqinuna ga mutane wanda suke da yaƙini ma'ana haƙiƙa mun bayyana hujjoji mun bayyana alamomi wanda suke nuna akwai mu amma ga mutane wanda suke da yaƙini suke tabbatar da abin da suke gani me Allah ya ce a gaba إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
na'am ولا تسأل عن أصحاب الجحيم jazakumullahu khairan ai wannan tambayoyin da suke gaba ɗai kamar suna tantama ne game da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce inna lallai mu arsalnaka bil haqqi mu muka turo ka da gaskiya bashiran gaskiya anan malamai suka ce alqur'ani wasu suka ce musulunci wasu suka ce shari'a suka ce idahtamala al-lafzu ma'nayayn la tanafi bainahuma humila alaihima kenan gaskiya anan da duka ta kumshi wannan abubuwan ta kumshi alqur'ani ta kumshi shari'a ta kumshi annabtar ita kanta kenan lailai mu muka turo ka bil haqqi da gaskiya ta musulunci ta alqur'ani bashiran dan ka kasance mai bushara ga wanda suka biwa suka bi Allah wa nadiran kuma mai gargadi ga wanda suka kangare ma Allah madaukakin sarki wala tus'alu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka ba game da ma'abota jahannama ma'ana kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma alayka illa albalag aikin ka shine dai ka nuna wa mutane hanya amma wanda bai bi ba wannan ba laihinka bane kai dai ka sabke nauyinka dan haka yan wuta kada maka kada ka tambaye mu akan su kai dai ka sabke aikinka anan Allah madaukakin sarki kamar yana kwantar da manzon Allah hankali ne da yake shiga tashin hankali na kasancewar wasu ba shiga musulunci ba to shine Allah yake wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba game da wanda za su shiga jahannama kyale su kai dai ci gaba da abin da aka umurce ka nan ne muka zo karshen wannan safhar a cikin wannan safhar akwai shubuhi guda uku da na hudda amma lura da akwai wata shubuha wadda ita ke mafi mahimmanci kuma tana ɗan tsawo kaɗan to sai na bar sauran shubuhar ita ce a nan dai a ƙarshe da muka faɗi Allah ya ce mu muka turo ka da gaskiya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan turuwar da aka ma manzo Allah ita ake ce ma ar-risala al-muhammadiyya ita ake ce ma al-islam ita ake ce ma musulunci to yanzu sai aka samu makiya addini musamman yahudawa da nasaru suna inkaru alamiyatul islam ma'ana suna inkarin cewa shi musulunci ma'ana shi manzo Allah an turo sa ne ga gaba ɗayan halittu suka ce musulunci na wasu mutane ne daban kuma a wani lokaci daban ana gane da kyau ko to su waye mutanen daban kuma wani lokaci ne suka ce musulunci ma'ana manzon Allah an turo sa ne zuwa ga larabawa kawai don haka musu baƙaƙe da su su jajaye masu jajayen kunnuwa ana gane da kyau ko ba su a ciki in ma akwai tsanwaye da masarori duka su ma ba su ciki ana gane da kyau ko kuma ga dalilin su suka ce Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi babu wani annabi da zamu turo face muna turo sa ne da halshen mutanansa shi kuma Muhammadu suka ce an turo sa me balarabe kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gawa kawai aka turo sa suna dalili ko ba su dalili ga dalilin su to za mu zo mu gani bayan wannan suka ce bayan wannan suka ce shi manzon Allah da kansa ma ya yarda ya nuna da cewa an turo sa ne a wajen larabawa kawai suka ce domin da ya tashi kira zuwa ga musulunci ko kuma da ya tashi yada musulunci a kasashen laraba kawai ya yada shi har ya mutu ba a ji labarin inda ya je a wani gari wanda ba nami ba ba na larabawa ba kuma bayan wannan suka ce Allah ma ce masa yi wa an zir ashiratakal aqrabina kai wa'azi ga danginka wanda suke nami wanda suke makusanta ana gane da kyau ko suka ce kenan wannan dalili ne akan cewa mi musulunci na waye na larabawa ne kawai muhammadu an turo su ne zuwa ga larabawa kawai sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka ce shi a musulunci an turo sa ne a lokacin da yake lokaci wanda yake ba na wayewa ba kenan yanzu da ake lokaci na wayewa kenan musulunci baya daidai da me baya daidai da wannan zamanin akwai kuma wani abu da suka kara da ƙarshe suka ce wa'inda suke ganin cewa musulunci na gaba ɗayan al'umma ne to kawar suna nuna cewa allah maɗaukakin sarki bai san abin da yake ba ne wani ya billah ana gane da kyau ko suka ce don taya za a ce za a turo mutum zuwa ga al'ummun duniya gaba ɗai kuma a turo sa a ƙabilar larabawa kawai kuma sannan littafin da aka bashi a ce shi ma da larabci yake to ta aka za a ce na kowa da kowa ne suka ce kenan wannan dalili ne akan cewa nawa ne ne kawai na larabawa ne kawai wannan shubha ce ko ba shubha ba ce kuma suna da hujjoji ko sai dai wannan hujjojin su ne sha'ir yake ce ma hujajun tahafatu kazzilali takhafuha takhaluha haqqan walakin kasirun maksuru ana gane da kyau ko yace wasu hujoji ne wanda kake ganin su kamar madubi amma da an ɗauki ɗan dutse ɗan ƙarami tas an jewa shi kenan sai su watse ana gane da ke ko hujajun tahafatu kazzilali takhaluha haqqan wa kullun kasirun maksuru kana ganin kamar gaskiya ne amma kuma da an jewa ɗan dutse kawai za ta watse dama Allah ya ce innal batila kana zahuka to mu je a wajen walwale wannan shubhar wannan shubhar zaka same ta a littafai masu yawa da kuma raddi a kanta daga cikin littafin da zaka same ta akwai littafi na mai suna al-mustashriquna wal islam na Muhammad Qutb akwai littafi na al-islam wal ghazw al fikri na Khaffafi wannan kadan daga cikin littafin da zaka iya samun wannan shubhar da kuma raddi a kanta a takaice in wa masu girma tabbas wannan maganar idan wani dan boko aka zo ana gaya masa ita wanda bai karatun addini ba zai iya mi wallahi zai iya yadda zai iya yadda shi yasa muke kokarin bayyana irin wannan shubohin dan suna tasiri sosai kaji an ce ma dan musulmi ya je kasashen turai daga can ya ya arnance me dalilin sa ai kaza da kaza kaza da kaza to da farko dai shi cewa addini na gaba ɗaya ne ko wasu keɓantattun mutane ne wanda ke da addini shi ke da damar ya yi ne ya yi wannan bayanin to idan ka dibi alkur'ani mai girma ayoyi ga sunan da yawa sun zo suna bayanin cewa shi musulunci addinin gaba ɗayan duniya ne ko kuma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na al'umma ne gaba ɗaya na duniya to kuma kaga wannan ayoyin su busumi ba su kawo su ba ana gane da ku daga cikin ayoyin ga sunan na kusa-kusa Allah ya ce in huwa illa zikrun lil alamin shi alqur'ani ba komai bane face tunatarwa ne ga gaba ɗayan me gaba ɗayan halittu shine lil alamin haka kuma Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira albarkokin Allah sun yawaita wanda ya sabkar da alkur'ani ga bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya kasance mai wa'azi ga halittu gaba daya haka kuma ma a aya kan kate ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira da cewa aka yi wa ma arsalnaka illa linnasi shi kadai ma ya isa amma sai aka kara da kaffatan dan kada ka ce wasu ba su shiga in aka ce kafatan ana nufin gaba ɗaya ɗungurungum Allah gane da ko ba na ba mu turo ka ba face zuwa ga mutane gaba ɗayansu kai zamanto mai wa'azi mai bushara kuma mai gargaɗi kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kaga shi ma nan sai da aka kawo wajen at-tawkidu al-lafzi kace ma mutane ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayanku wannan kaga ayoyin da yake su ba ba gurinsu ba ne gaskiya gurinsu shine kawai su rikitar da mutane shi su mi ba muska wannan ayoyin ba kina wannan sai ke nuna wancan ayoyin an sabkar ma manzon Allah ne su a farko farkon musulunci dan a nuna masa ya fara da nami da na kusa da shi sai su taimaka mishi a wajen mi a wajen yada addinin bayan wannan idan kuka lura shi ma hadisan manzon Allah sallallahu da dama sun zo akan nuna haka daga cikin su a ƙarshe-ƙarshen magunan da manzon Allah ya faɗi hajjatul wada me yake cewa yake cewa ya ayyuhan nasu me yake da suna inna rabbakum wahid inna abakum wahid wa inna rabbakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi ku saurara ubangijinku guda ne ma'aifinku guda ne babu bambanci tsakanin balarabi da wanda ba shi ba ya nuna sauran mi sauran mutanen duniya gaba ɗai da ƙarshe sai manzo Allah ya ce illa bi taqwa sai da takawa sai da tsoron Allah bayan wannan kuma a cikin hadisai da manzo Allah sallallahu yake faɗin khasa'is kinsa yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma ko kuma kaffa kowane annabi ana turo sa zuwa ga mutanensa su kadai amma ni da yake ni ne annabin karshe an turo ni zuwa ga al'ummu gaba ɗayansu da suka ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin ya yada shi ne shi lokacin da yake raye a kasashen larabawa kawai wannan ita ma magana ce wadda ba ta da wurin zama e tabbas manzon Allah bai huta jaziratul arab ba amma kuma yana raye ya tura wasiƙu zuwa ga manya-manyan sarakai na duniya wanda a lokacin su ne suke mulkin duniya kaman azimin rum hirakal kaman kisra ana gane da kyau ko kaman su mai yake da suna annajashi malikul habasha kamar irin su mukaukis ake je mishi kowa ne ana gane da kyau ko kusan suna nasu sai a hankali shi kuma lokacin shine shugaban egypt dukkanin su manzon Allah ya tura musu sako na musamman akan cewa shine annabin karshe da Allah ya turo aslimu taslamu ku musulunta za ku amintu ana gane da kyau ko wannan yada musulunci ne a wajen kasashen laraba ko ba shi bane shine hatta kasashen turai manzo Allah ya tura sako kinan wannan magana ta su ba ta da wurin zama bayan haka littattafan su ma sukin sukin karan kansu makiya addinin yahudawa da nasaru sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne da Allah ya turo zuwa gaba ɗayan halittu akwai daga cikin littafansu da ake cema yohana ana gane da kyau ko ya zo a aya annabi isa ya ce ma mutanensa lokacin da za a ɗauke sa lokacin da yake ban kwana da su nassin na larabci in kuntum tuhibbuna ni fahfazu wa sayaya wa ana atlubu min al'abi fa yu'tikum mu'azziyan akhar liyamkutha ma'akum ila al'abad zai tahiya sai ce in dai har kuna so na to ku kiyaye wasiyata ana gane da kyau ko zan nemi ubangiji na yana nuhin Allah madaukakin sarki da bayana ya sabko muku da wanda zai karfafa ku har zuwa har zuwa karshen duniya waye yake nuhi da wanda zai karfafa su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka diba alqur'ani kuma akwai ishara ga wannan maganar ko wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni ya bani isra'ila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أنا قال لك يوكو كنغا وانا آية تلتاه يستطى يوحانا كودا بابتا مو القرآن يا نانونا منامي يا نونا منحكا تو أما دي أنا استشهادي للتهونسو نيدن سبو رسول التهونسو كيدا رسو أنا قال لك يوكو كنا وانا شيني كنا سوكين كران كانسو بيبل littafin suna attaura ya littafin suna injila ya tabbatar da mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na al'umma gaba daya bayan wannan kuma sai mu komo a gare su da suka siffanta manzon Allah annabi ne larabawa kawai sai a ce musu to kukun menene dalilin ku na cewa annabi Isa annabi ne na gaba dayan al'umma sai kasance ba su dalili ana gane da kyau ko domin abin da ya tabbata annabi isa da annabi musa da sauran annabawa ma gaba ɗayansu allah ya turo su ne zuwa game al'ummunsu su kadai annabi isa an turo sa ne ga nasaru su kadai ana gane da kyau ko kamin ya zo yahudawa ne iskoto wanda suka bi su ake ce ma nasaru amma asalin su dukkaninsu menene yahudawa ne kuma wannan za ka samu tabbacin haka a cikin littafin suna matta wanda me yake da suna annabi isan da kansa yake cewa walam ursal illa ila illa ila khurafi bani isra'ila abdalla yace ni ba a turo ba a turo ni mafaci zuwa ga al'ummun yahudawa al'ummun banu isra'ila batattu ma'ana bayan sun bace daga tafarkin annabi isa annabi musa shine sai Allah ya turo ni dai in zo in shiyar su zuwa ga hanya wadda take tace madaidaiciya wannan dalili ne akan me akan addini su nasaranci na wane ne nasu ne su kadai su yahuda dama sun yarda da addinin nasu nasu ne su kadai shi yasa ba ku ga ma suna yawon mi ba suna yawon mi ka taba jin da aka ce ga yahuda na yawan yada yahudanci a'a su dama su sun yarda da addinin su nasu ne su kadai to nasaru su ne suka canza domin wannan ayar da ƙarshe goge ta suka yi sai suka kawo wata aya ayar kuma ga yanda suka zo suka ce izhabu ila al'alami ajma wakrizu bil injil annabi isa kamin ya tahi kamin a kashe shi suka ce ya ce ku je da wannan littafin na wani injila ku yada su a cikin duniya gaba ɗaya alhali wannan nassin goge su suka yi da wancan na asali sai suka kawo wannan ana gane da kyau ko dama Allah ya gaya muna yuharrifuna al-kalima amma wadiha wannan shi da kenan a sai uwa masu girma shubha ta gaba da suka ce dan me yasa to za a sabkar da Qur'ani da Larabci to sai mu ce musu to da wanne yare suke so a sabkar wanda kowa yake shi akwai yaren da kowa yana jin shi a to wannan shine kenan bayan haka to su yanzu littafin da suke takama da cewa na kowa da kowa ne da wani yare aka sabka shi bibil da wani yare aka sabka aka sabkar da shi eske a ba larauci ba da ibraniyanci a isra'iliyanci shine ibraniyanci da ibraniyanci aka sabkar da shi amma yanzu zaka samu littafin an buga shi da ingilishi an buga shi da faransanci kai zo a nan kusa kusa ma zaka samu a nan ma da hausa ma an buga shi littafi mai tsarki har da zaurmanci ma yana tsammanin sun buga shi da aka sabkar da shi da isra'iliyanci da ibraniyanci ya hana turawa su gane shi ya hana hausawa su karanta shi bai hana wannan ba wannan abinda Allah yake cewa ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce Allah yayi ga larabci ya zabi larabci ya turo shi a matsayin me ya turo alqur'ani ya sabkar da alqur'ani a halshe na da suna na larabci wannan su ne kenan kaɗan daga ciki akwai shubuha ta ƙarshe wadda ita akwai da suna akwai zama da zamu yi mata mai zaman kanta shi yasa ba za mu kata abin na cewa addinin musulunci baya daidai da zamani domin lokacin da aka sabko shi lokaci ne na mi lokaci ne na ƙawayanci ana gane da ke ko lokaci ne wanda ba a ci gaba ba to yanzu an ci gaba ana ga kenan ya kamata a ce an sake wani addini wanda ba mi ba wanda ba musulunci ba da abu ne shi kuma wannan akwai ta shubha mai zaman kanta wadda zamu warware akai kenan ba sai mun dora akai bayan Allah ya so a takaice wannan shine kenan bayani akan wannan shubhar malam mu gaba
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هدى الله هو الهدى نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير jazakumullahu khairan Allah sarki alqur'ani kenan kana bayani akan abu sai karanta ayar kawai kaji kamar da kai take yanzu da muke bayanin yanda suke kokarin su kore mana cewa musulunci ba na kowa bane laraba ne kawai ana gaya da kyau ko to shine sai nan Allah ya zo da shan kunnuwan mu walan tarda anka yahudu walan nasara kuma yahudawa da nasaru ba za su taba yarda da kai ba kaga sai aka kawo lan min ablagi adatin nafi bu ba za su taba yarda da kai ba yahudawa da nasaru hatta tattabi millatahum har sai ka bi hanyarsu kul ka ce inna hudallahi huwal huda lallai shiriyar Allah ita ce shiriya ana gane da kyau ko shiriyar Allah ita ce shiriya sai aka yi abinda ake cima ilimin balaga kasru sifati alal mausuf kasru sifati alal mausuf ma'ana duk wata shari'a banza ce sai wace sai ta Allah kenan an yi kasurkin sifakin zuwa ga Allah madaukakin sarki kace musu shari'a gaba dayanta ita ce shari'a ta Allah madaukakin sarki babu wata wadda ba ita ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma idan ka bi son zuciyoyinsu su yahuda da nasaru ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasir ba ka da a wajen Allah wani majibinci ko kuma wani mataimaki da zai tsiratar da kai wannan ya Allah yake so ya nuna muna a nan Allah madaukakin sarki ce kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka bi son zuciyoyin yahudawa da nasaru bayan abin da muka ya zo maka na gaskiya to da kai kin karan kanka duk darajarka a wajenmu ba za ka samu wanda zai taimake ka ba a wajenmu ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma a tamna tsakkuwa dan aya ta ji tsoro ko a bigi gawa dan mai rai ya ji tsoro ma'ana idan ya kasance wanda Allah ya so hiye da kowa ya ce in ya bi Yahudawa to Allah zai azabtar da shi kun ba wanda ya sai tabar da shi to ina ga wa ina ga ni ina ga kai ina ga ke ina ga su ina ga ita sa kayan ka mota ana gane da kyau ko wannan jan kunne ne a takeicen wa masu girma wannan ayar mai take nuna muna ba ta yanda za a yahuda su mi su yadda da mu duk abin da za ka yi ka sha tankiyukin ka sa cravat in ma kana so ka shafa jan nan ka yi jajjawur in kana so ka bar hausa ka koma faransanci ana gane da kyau ko in dai kana sallah to ba su yadda da kai ba ana gane kyau sai ka koma kamar yadda suke ma'ana sai ka koma addinin su sannan za su yadda da kai kuma kokarin su kullun ko da yaushe su raba mu da addinin mu ko da a ce ba mu shiga a nasu ba shi yasa zaka ga suke kullo na hanyoyi iri-iri wanda suke kokarin batar da 'ya'yanmu musamman domin mafi yawanci idan mutum ya girma canza masa ra'ayi akwai wahala to amma sai suke kokarin kananan yara da samari wanda suke busa kai sinnin rushid ba a wannan lokaci sai su kokari suna canza musu ra'ayi da canza musu ɗabi'u ta hanyoyi iri-iri ta hanyar intanet ce ta hanyar talabijin ce ta hanyar littattafai ce ta hanyar boko ce ga sunan da abubuwa masu yawa kenan wannan yake kara nuna mana tabbas sai mun kara tashi a wajen kula da me a wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanmu domin fitinu ga sunan sun bijiro ta wajen yahuda ta ko ina sha'ir yake cewa mata yablughul bunyanu yawman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu ara alfa banin la taqumu li hadimin fa kayfa bi banin khalfahu alfu hadimi yace gina idan kana yin ta yaushe kake tsammanin za ta kai ƙarshe idan ya kasance kana ginawa ana roshewa ka yi da sahe ko da ka yi aiki da sahe ko da dare ke yi sai a zo a roshe gobe ka zo kana yi haka yaushe za ta karewa sai ce ina ganin gina guda mutum guda zai iya roshe ta ya ce to ina ga gina guda wadda mutum dubu suna bayanta don su roshe ta ai cikin ƙirta idanu za a me za a roshe ta wannan ya kawo shi ne don ya nuna fitinu da suka kunno kai daga wajen turawa ga ɗanka ɗan nan naka shine mi shine ginin kai ne mai mi mai kokarin gini ana gane da kyau ko kana gina dan to su kuma wannan fitinu irin su rezo su ciwo su wacece da su wacece su kuma wannan su ne mi masu roshewa ana gane da kyau ko to kenan me yake nuna mana dan ya kara mana kwarin gwiwa ashe sai an kara me sai an kara zage damse a wajen tarbiyyar yaya kai wai yanzu matsalar ba ma ko kai kanka ma tarbiyyan kanka ma sai ka me wallahi sai ka kama ji in ba haka ba wallahi dan imani nan naka sannu sannu zaka je yana zarewa wallahi kaga wannan wayar da kake gani wallahi ya kamata a ce mun koya ma kanmu mun koya ma kanmu ɗaukar kwanshina na irin wannan wayoyin wallahi sai mun koya ma kanmu haka ya kamata mu koya ma kanmu musamman masu irin wannan wayoyin masu shahe-shahekin nan ana gane da kyau ko da su yankin ba su da matsala amma masu shahe-shahekin nan to wannan shi da gida to kaji alaran mai ce an cire waya mije saura to kun ga matsalar kenan sun ci galaba a gwada a gwada a gwada نعم ما لم يجي قبل الذين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به نعم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جزاكم الله خيرا Allah ya ce alladina atainahumul kitaba wa'inda muka ba su littahi yatlunahu haqqa tilawati suna karanta sa gaskiyar karantawa tilawa anan tana da ma'anoni guda biyu imma tilawa ta qira'a ko kuma tilawa ta ittiba tala yatlu ittaba yattabi'u ana gane da kyau ko kenan fa- ma'anoni ne guda biyu imma a ce lal- wa'inda muka ba littahi suna karanta sa gaskiyar karantawa ula'ika yu'minuna bi to wannan su ne suka yi imani da shi ko kuma wa'inda muka ba su littahi suna bin sa sau da ƙafa to wa'innan su ne wanda suka yi imani da shi wace fassara ta yi a yawwa jazakumullahu khairan idha ihtamala al-lafzu ma'anayn la tanafi bainahuma humila alaihima in lafazi guda ya kumshi ma'ana guda biyu kuma ma'anonin guda biyu ba su cin karo da juna domin aka ce kana bin abu in aka ce kana bin alqur'ani ai sai ka mi sannan sai ka karanta sannan mi sannan kai aiki da shi kuma ba a ce ma makaranci alqur'ani sai kana mi sai kana aiki da shi ala kai ne ko kenan shine idza ihtamala lafzu ma'anayn la tanqum ila alaihima kenan duka yana duka wannan ma'anonin kenan wa'anda muka ba su littahi suna karanta su gaskiyar karantawa ulaika yu'minuna bi to wa'annan su ne suka yi imani da shi wa man yakfur bihi wanda kuma ya kafirce ma littahi fa ulaika humul khasirun to wa'annan su ne hasararru duk wanda suka karance ma domin man tana zuwa da ma'ana ta mutum guda tana zuwa da ma'ana mutane masu yawa wa'anda suka kafirce ma littahi to wa'annan suna a cikin hasara idan aka ce littahi ana nufin kowanne in in musulmai ne alqur'ani gaba in yahudawa ne littahin su a gaba amma a yanzu da muke lokaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana nufin alqur'ani malami Allah ya ce gaba
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين wasu ci gaba
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل لا منها yuqbalu yuqbalu na'am wala yuqbalu zaka wuce واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل Mhm.
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Mm.
ولا هم ينصرون na'am wannan gyaran da muka maka ba laihi bane amma kai a gare ka haramun ne ana gane ta ko yawwa da bi- a- a- alwaqfu da kuma aliftida akwai ka'idodin shi na musamman insha Allah jayyid kun sa akwai wanda shi wani kuskure gare shi haramun ne ana gane da ke ko amma kuma akwai wani eh, to madal to eh, ai ana eh, me yake da suna eh, da dan dama dama ko kamar wanda suke na farko farkon koyon karatun Qur'ani su in su karanta haka ai masha Allah amma wanda yake yana takama da tajwidi to dole in yi wannan kuskuren shi sai an sai an tsaida shi na'am barakallahu fiku Allah yace ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila ma'ana ya ku ayyan annabi Yaqub Yahudawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na na ni'imtar da ku ita wa anni faddaltukum ala alalamin kuma ni na hihita ku akan sauran halittu ana na zamanin ku ai alami zamanihim yawattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a kuma ku ji tsoron wani yini wanda wata rai ba ta iya amfana ma wata da komai wala yuqbalu minha adlun kuma ba a karba daga wata rai fansa ana gane ke ko ma'ana babu wani abu da zaka kawo ka ce ka fanshi kanka da shi wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceton mai ceto baya amfanin wata rai wala hum yunsarun kuma su ba za a taimake su ma'ana babu wanda za a taimako aikinsa shi zai taimake shi wannan ayoyin guda biyu mun yi bayanin su a baya da haka ba za mu tsawaita bayani akan su ba mu je gaba
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس
khairan Allah madaukakin sarki anan za a bijiro muna da labarin annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati kuma a yayin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim kenan ubangijin annabi Ibrahim ya jarabce sa bi kalimatin da wasu kalimomi fa atammahunna sai cika wannan kalimomin qala sai ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama lallai ni zan sanya ka ga mutane ka zamanto jagora abun koyi qala sai ya ce wa min zurriyati ya Allah hada zurriyata ma asa ga yanda mutane suke kadayin alkhairi game ga zurriyarsu ya Allah zurriyata ita ma kamata a sanya ta ta zaman to mutumiyar kirki abun koyi qala la yanalu ahdi zalimin sai Allah ya ce to kana da wannan amma dai ho azzalimi baya samu alkawalina ma'ana wanda ya zaman to azzalimi babban zalunci shi shine me shine shirka ma'ana wanda ya kasance mushriki ko ya zalunci kansa ta hanyar yawan zunubai to alkawalina baya tabbatuwa a kansa ma'ana alkawali na alkhairi a nan da aka ce an jarabci annabi ibrahim da wasu kalimomi malamai sun yi bayani mai yawa akan wannan kalimomin amma bayani guda biyu shine ya kusanci da ma'ana shine kalimomin da aka umurce sa su ne alfitra khisalul fitra su ne a da yake da suna wasu ɗabi'u wanda aka ɗabi'antar da 'yan adam a kai ana gane da kyau ko kamar yadda suka zo a hadisi tisalul fitra hamsun idan ka hada su za su yi takwas ko bakwai to wanda ya yi wahala daga cikinsu wanda kuma yake nuna jarumta ta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine alkhitan shine yanka ana gane da kyau ko annabi ibrahim da girmansa ya wuce shekara arba'in aka umurce sa da mi da yanka kuma shi ya mami shi yama kansa wannan yankan ana gane da kyau ko ba kowa ke iya wannan ba daga cikin kuma kalimomi malamai suke cewa daga ciki kuma yana daga cikin umurtar da Allah ya masa ya yanka ne ya yanka dan shi Annabi Isma'il kuma yami kuma ya so ya yanka ba ya yanka ba ya kana gane da kyau ko in ka ce haka to ai sai mu tattabo ka mu ce gwada mun inda ya yanka Allah gane da kyau ko wallahi shine kenan kinan wannan shine kaman anan kaman Allah madaukin sarki yana yabon sa ne da mi da da umurnin sa da yabi da biyayya da ya masa me Allah yace a gaba
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
na'am وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود jazakumullahu khairan shi yasa malamai suka ce wannan ayoyin da za su zo gaba kawan ma su ne suke nuna kalimatin kin nan ga suna a gaba umurnin da aka masa ga yana a gaba wa id ja'alna albayta mathabatan lin-nasi kuma a yayin da muka sanya dakin Ka'aba ya kasance mathabatan lin-nasi ma'ana wurin kai kawo ga mutane wurin son zuwan mutane malamai suna fassara mathabatan da cewa misali duk wani musulmi ko so ɗari ya tahi yana marmarin a ce ya me ya koma shi ne ma'anar masabatan linnas mutane suna sha'awar tahiya kai da baka taba tahiya ba ma za ka ga wallahi wanda ya taba tahiya ya hika ne ya hika kwaɗayi don kai har yanzu baka gani ba to shi ya gani ya karda Allah ya ce wa amnan kuma muka sanya wannan ɗakin na ka'aba ya kasance amnan ma'ana aminci ga mutane duk tashin hankalin da kake idan ka je wannan wurin zaka samu aminci za ka samu nutsuwa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuma kuriki maqamu ibrahim ya zaman wurin sallah a wajen ka'aba zaka isko akwai wani da ake ce maqamu ibrahim wanda idan mutum ya tawafi na aka hiso ya zo yayi mi raka'a ta tawaf nafila raka'a guda nawa guda biyu wanda bai samu dama ba kuma sai ya yi duk inda ta kama wa ahidina ila ibrahima kuma muka yi alkawali da annabi ibrahim wa isma'il da kuma isma'il a nan malamai suka ce ahidina ma'ana ai amarna ai amarna ibrahim wa isma'il mun umurci annabi ibrahim da isma'il an tahira baitiya akan cewa ku tsarkake gidana litta'ifina ga masu zuwa dawafi wal'akifina kuma ga masu masu itikafi wasu malamai sun fasara litta'ifina ai azza'irina masu zuwa daga waje wal'akifina su ne su kuma wanda suke a garin ma'ana mazamna garin kinan ku tsarkake wannan ɗakin na ɗaki na ko gidan na wani ka'aba ga waɗanda suke 'yan garin don su zo su samu natsuwar ibada da kuma wanda za su zo daga waje shine at-ta'ifina ko kuma a'a ga wanda suka zo yin dawafi da kuma wanda suka zo a'a sun zo yin itikafi ne kwanaki a ciki dukkanin su dai idza ihtamala al-lafzu ma'anayn la tanafi bainahuma humila alaihima war ruk'i sujud kuma da masu ruku'i masu sujada anan ana nuhin masu sallah domin mafi girma abin da ake a cikin sallah shine me ruku'i da sujada a cikin ruku'in da sujada ma wanne yahi a ita ke sujada ita ta hi tsada ana gane da kyau ko na'am mu je ga malam
وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله na'am وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر na'am قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير jazakumullahu khairan Allah yace wa idh qala ibrahim kuma a yayin da annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan garin ya kasance amintacce warzuqu ahlahu minas samarati kuma ka arzita iyallansa ma'ana wanda suke a cikin garin ka arzita su minas samarati da 'ya'yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da cikinsu a cikinsu da ranar ƙarshe qala sai Allah ya ce wa man kafara mun karbi addu'arka amma ba wanda suka yi imani ba kawai wa man kafara hatta wanda suka kafirta fa umatti'uhu qalilan su ma zan ji yadda su dadi kadan thumma attarruhu ila adabin nar bayan wannan sai in tunkuɗa sa in tilasta sa zuwa shiga azaba wadda take ta wuta wa bisal masir kuma tir da Allah wadai da makoma idan ya kasance ita ce ta wuta wannan ayar idan ka je a makka za ka ga fassararta ba za ka ga gona ba ba za ka ga jardin ba amma kuma za ka ga inabi a ko'ina za ka ga kayan alatu furwi a ko'ina ba su ke nomawa ba amma kuma sun yi kowa samunsu ana gane da kyau ko ba abin da yi sauki a kasar su kamar me kamar kawon kayan furwi wannan addu'a ce ta wa ta annabi ibrahim warzuqu ahlahu min samarati ana gane da kyau ko kuma ka sanya garin amintacce sai ya kasance kuma a duniya babu gari mai aminci kamar makka duk abin da ka ji turawan mulkin mallaka sun yi na shiga kasashen duniya amma duk kilibibinsu an san kilibibi ko duk babakiran da suka yi ta yi na kasashe babakiransu bai kai a ina ba bai kai a maka ba wane mutum dajjal ma an ce iyakar hatsari banci ko dajjal ma manzo Allah ya ce zai kewaye duniya amma banda ina makka da madina balle su bush ana ganin da ke ko sa kayan ka mota balle su su trump su ba ma su mamaye ta ba shigarta ma sai dai daga nesa kwalilan kare da hantar kura kwanaki ya je riyadh saudiya sai aka nuna masa taswira ta ta makka harkon mulkinsa yana gani ya kwalo idanu tunda kun san an yi ta ne kamar yadda ka gade ga ta harami na makka yadda yake an yi desinan shi da komi da komi yana gani ya kwalo idanu kamera ku suka ƙara hasko shi da kyau nace in nace nan gani nan bari kwalelan kare da hantar kura ta yi karin shigo wannan shine kenan a takaice ma masu girma darasin da muka yi a yau wallahi ayar da na hita shi tuwa da ita ita ce wannan aya wace ce ayar jazakumullahu khairan alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi imani da alkur'ani ba wai faɗi ba ne imani da alkur'ani shine karatunsa da kuma mi da kuma aiki da shi shine imani da alkur'ani shi yasa Allah ya ce wa'anda muka ba su littahi suna karanta shi suna bin sa to wa'annan su ne suka yi mi su ne suka yi imani da shi kinan uwa masu girma mu nizamci alkur'ani mai girma mu yi kokarin iya karanta sa kuma mu san fassarar sa ya kasance kuma shine mi shine abokin rayuwarmu idan muka yi haka za mu kare da duniya lahiya kuma mu kare da mi lahira lahiya shine wani mai hikima yake cewa ij'al lisanaka bil kitabi muzayyinan bin nutqi bin ij'al lisanaka bil kitabi muzayyinan bin nutqi lil ayati duna milali فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل لراحة ودلال yace ka sanya alkur'ani ya kasance maka abin da yake kai kawo a cikin bakinka yace domin alkur'ani shine waraka ga wanda yake fama da cuta sannan kuma shine hanya ta samun hutu ga wanda yake son hutu akwai wanda baya son hutu to alkur'ani a cikin sa hutu yake kuma ba hutu na duniya ba kawai ha hutu na ina ha hutu na lahira ko mu ce ba hutu na lahira ba dan shi ake da mi dan shi ake da tabbas ha hutu na ina ha hutu na duniya muna fata Allah mukin saki ya ba mu ikon bin alkur'ani da koyi da abin da ya umarce mu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah